والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau goma sha shida ga watan azumi hijiriya 1447 ko 47 daga wannan masallaci na al-ahfat inda muke ci gaba da karatu tafsiri a tafsiri na mata mun kammala suratul saffi yau za mu shiga suratul juma'a yau kuma shine darasinmu na goma sha hudu shine darasi na goma sha hudu a cikin darasi goma sha hudu mun gama izu guda ko? to bari mu ga sauran darussan kuma nawa ne zai ba mu dama mu gama sauran izu din Allah ya mana tawfiki za mu shiga suratul jumu'a wannan sura haka aka kira ta suratul jumu'a haka hadisai suka nuna suranta ya zo daga abdullahi dan abbas Allah ya kara masa yadda yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana karanta yana karantawa a sallan asuba na ranar juma'a alif lamim tanzil as-sajada da hal'ata alal insani hinun min ad-dahri sannan wani lokaci manzon Allah yana karanta al-jumu'a suratul jumu'a wal munafiqin kaga haka sai haka haka sahabin ya kira sunanta yace wata wani lokaci annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta suratul jumu'a da suratul munafiqin a ranar juma'a a sallan asuba sunanta kenan kuma na daga cikin manya-manyan falololinta abu huraira allah ya kara masa ya dace suna zaune tare da manzan allah sallallahu aka saukar da suratul juma'a sai ya kira ta da suratul juma'a ma'ana sunanta suratul juma'a sunna ne sunna ne ita suratul juma'a sunna ne ake karanta ta a sallan asuba a raka'an farko idan ka haddace ta haddanka ta zauna son samu duk juma'a in za ka yi raka'an farko ka karanta suratul juma'a wannan surar yar makka ce a yar madina ce afon yar madina ce ina ga tun daga mujadala da muka kamo duka madina muke yi har yanzu ba mu da makka eh ba mu yi kodai ba suratu suratu saffi na ce muku makka ne manyan abubuwan da take karantarwa manyan abubuwan da take karantarwa shine tana karantar da zaɓin da ubangiji ya yi wa wannan al'ummar ya zaɓa mata wani abu ya bata daban special al'ummar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yana daga ciki sallar juma'a za a kuma gaya mana wanda daga cikin hukunce hukuncinta shi sa aka kira ta juma'a manyan abubuwan da suran take karantarwa abu na farko jinjina da yabo da girmamawa da kimantawa da darashtawa da tsarkakewa ga Allah subhanahu wataala shine aya ta farko sannan aka faɗi ni'imomin da Allah ya yi wa bayinsa ta yadda Allah ya aiko musu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana tsarkake su yana koya musu littafi yana koya musu sunna sannan cikin abin da suran ta kunsa aibanta yahudawa da kushe munanan ayyukansu saboda su akwai ilimi su sun iya karatu da rubutu amma sun kisu bin littafi al'ummar larabawa su ba su iya rubutu ba ba su iya karatu ba shi yasa aka kira su al'ummiyuna ba karatu ba rubutu amma kuma suka bi addini su kuma yahudu ga karatu ga rubutu amma suka zama kamar jakuna kamar jakin da ka ba wa littattafai kaga ka ba wa jaki littafi ai gara littafin ba shi da amfani sai kuma kira da aka yi ga muminai yau oke sai kuma a game da yahudu an karyata su su da suke cewa ai su ne masoyan Allah su ne waliyan Allah su kadai Allah yake so su ne Allah yake so suke son Allah ubangiji ya ce inda gaske ne ku nemi mutuwa mana ku tafi gurin masoyin naku za mu zo mu tattauna sai kuma kira da mumine da aka yi wajen su kula da sallah na juma'a a nisanci saba wa juma'a a nisanci ayyuka ranar juma'a lokacin sallar juma'a ɗin a nisanci wasu ayyukan da zai shagaltar da kai da kuma mutanen da aka aibanta su waɗanda suka watse saboda dukiya akan sallar juma'a mai Allah subhanahu wataala ya faɗa na
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين Allah subhanahu wataala ce yusabbihu lillahi ma fis samawati ayoyinta 11 ne ayoyi ayoyi 11 ne kacal Allah subhanahu wataala yake cewa yusabbihu lillahi ma fi samawati wa ma fil ardi wannan mun gama ta a baya ai tafsirin wannan gurin mun yi shi a baya mun yi shi a wajen sabbaha lillahi na suratul hashri mun yi shi a wajen sabbaha lillahi na suratul saffi sune dai yusabbihu lillahi din ma fi samawati wa ma fil ardi yunazzihu Allah ta'ala wahdahu anin naqas naqaisi wal wal uyub jami' ma fi samawati wa jami' ma fil ard duk abin da ke sama da duk abin da ke ƙasa yana tsarkake Allah daga aibi daga wata matsala daga naƙasa duk abin da ke sama da kuma duk abin da ke ƙasa yusabbihu lillahi ma fi samawati wa ma fil ardi sannan shi Allah shine al-maliki mamallakin mulki al-malikil haqq mai mulki na gaskiya wanda kankacci ne mai mulki mai rabar da mulkin ma qulillahumma malikal mulki shine malikal mulk mamallakin duk wani mulki tu'til mulka man tasha'u Allah shi yake bada mulki ga wanda ya ga dama wa tanzi'ul mulka Allah shi yake fisge mulki liman yasha'u mimman yasha'u ko wa tanzi'ul mulka mimman tasha'u kai kake fisge mulki daga wanda ka ga dama wa tu'izzu man tasha'u Allah kai kake girmama wanda ka ga dama wato zillu man tasha'u kai kake kaskantar da wanda kaga dama duka aiki na mulkin Allah kenan sannan biyadikal khairu duk wani alkhairi na gurinka ya kai ubangiji innaka ala kulli shay'in qadir Allah kai ne mai iko akan komai to Allah subhanahu wataala shine al-maliku ma'ana al-malikul haqq al-malikil haqq sannan Allah shine al-quddus tsarkakakke daga dukkan wani aibi Allah subhanahu wataala ya tsarkaka daga kowane irin aibi shi yasa mala'iku mala'iku da suka zo girmama Allah wasu su yi sonan mala'iku da suka zo girmama Allah da kimanta Allah sai suka ce wa nahnu nusabbihu bihamdika wani ƙaddisu laka ai almalikil ƙuddusi kenan alƙuddus suka ce nusabbihu yusabbihu lillahi ma fi samawati wal ardi kenan duk abin da ke sama da ƙasa ko mutum ko dan adam ko mai rai ko marar rai duk wata halitta na Allah suna yi wa Allah tasbihi wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihu komai yana yi wa Allah tasbihi to Allah shine almaliki alquddus ai almalikil haqq sannan shine al-quddus wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu laka shi yasa na gaya mana can baya da ya gabata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda girmama Allah idan ya gama sallan wutiri in yace assalamu alaikum wa rahmatullahi barakatuh assalamu alaikum wa rahmatullahi barakatuh zai ce subhanal malikil quddus ya dauko al malikul quddus din nan nasu yusabbihu yace subhanal malikil quddus ya katsarkake Allah subhanahu wataala wannan mun yi shi a can suratul hashr ba sannan mun yi shi kuma a cikin suratul saffi sannan wannan alƙuddusu din yana yin sa a cikin sujjada yana yin sa a cikin ruku'i wani lokaci ruku'in annabi abin da yake fada subuhun quddusun rabbul malaikati war ruh subuhun quddusun rabbul malaikati war ruh ya maimaita wannan kalmar alquddusu abin da ake nufi da alquddusu shine wanda ya wofanta daga jami'un naqais duk wani aibi babu aibi game da Allah subhanahu wataala sannan Allah shine al-azizu al-hakimu mabuwayi wanda ba wanda yana ba wanda baya rinjayar sa Allah subhanahu wataala alladhi yaghlib wala yughlab shine mai rinjayar kowa ba wanda yake rinjayi Allah subhanahu wataala fa yantakim min adaihi wa yadhilluhum makiyansa yayi musu azaba kuma ya tabar da su al-hakimu Allah shine mai hikima fima khalaqa wa shar'a wa qaddara a duk abin da ya shar'anta in yace ku bar kaza akwai hikima in yace ku aikata kaza akwai hikima in yace ku ci abinci iri kaza na halatta mu akwai hikima in yace abu kaza kar a ci akwai hikima da yace kar mu ci alade akwai hikima da yace kar a ci kare akwai hikima da yace kar a ci abu kaza akwai hikima eh da yadda yace an halatta muku iri kaza ku ci akwai hikima da ya ce muku ko auri mata hudu maza akwai hikima da mace aka ce miji ɗaya za ta zauna akwai hikima da aka ce idan mace ta yi aure aurenta ya mutu ta yi jini uku wannan za mu iso ta suratun nisa a tafsirin maza na ga wasu manyan hikinkimu na likitoci jini uku ɗin nan da aka faɗa salatatu quru almutallaqatu yatarbasna bi anfusihinna salatatu quru akwai wani babban hikima a ciki na likitanci da sauransu Allah subhanahu wataala yake cewa huwa alladhi ba'atha fil ummiyina rasulan Allah shine ya aiko rasulan ya aiko manzo fil ummiyina a cikin larabawan da basu iya rubutu ba basu iya karatu ba kai ma annabi annabiyul ummi kai ma annabi baka iya rubutu baka iya karatu shine al ummiyun me yasa aka kira su al ummiyuna saboda ba su da littafi inji wasu malamai suka ce babu wani littafi da aka saukar musu wal ummi huwa alladhi la yaktubu wa la yaqra'u al maktuba ummi shine wanda ba zai iya karantawa ba ba zai iya rubutawa ba zai iya rubutawa ba kuma ba zai iya karanta abinda aka rubuta ba wa kana aghlabul arabi kadhalik galibin larabawa haka suke galibin larabawa a can baya haka suke wasu mu suka ce an kira shi ummi ne saboda an danganta shi zuwa ga mahaifiyarsa wacce ta haife shi ummuhu ummuhu sai aka ce al'ummi ai wanda yake jikin mahaifiyarsa to me yasa aka danganta shi ga mahaifiyarsa saboda galibi karatu an fi shi sanin sa a wajen maza ne ba a gurin mata ba galibi maza aka fi sanin su da karatu ba mata ba yanzu kun duba can baya duk matan iyayen annabawa maza kuna jin labarinsu ba a ji manya-manyan malamai iyayensu mata ina suke wa ya san mahaifiyar imamu malik wa ya san mahaifiyar imamu bukhari wa ya san mahaifiyar imamu shafi'i wa ya san mahaifiyar sahabbai ma anas bin malik wa ya san mahaifiyar abdullahi dan ubar wa ya san mahaifiyar aisha allah ya kara mata yadda a fage aisha manzan allah sallallahu alaihi wasallam darajarsa ne ta ci aka yi ta kiran sunanta saboda ta ruwaito daga annabi to mata su yan cikin gida ne duk manyan ba su darajar nan duk manyan masu darajar nan ba wanda zaka jance mahaifiyarsa tana layi tana wa'azi ko wa'azin ma ba sa ya cikin gida suke to maza aikin maza ne karatu shi sa aka danganta su ga shi sannan wasu ka ce to wannan dai sune maganganu sauran duka ba su abin da sadaka wal ummi shine wanda bai iya karatu bai iya rubutu ba ko saboda mahaifiyarsa ko saboda lokacin da aka haife shi dama haka yake ko kuma saboda yankin larabawa babu karatu a cikin su huwa alladhi ba'atha fil ummiyina shine Allah dai da ya aiko rasulan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a cikin larabawa da ba su iya karatu ba shi ma annabin bai iya ba shi ma annabi bai iya karatu bai iya rubutu ba wasu makiya musulunci wai suka ce ba su ma wasu suna ma so su nuna ba su yarda da wannan ayar ba irin irin zindiƙai da suka fito yanzu ina jin wani yana ta magana ya za ce annabi bai iya rubutu a wannan aibanta annabi ne kuma qur'ani haka ya faɗa to shi kuma aibanta qur'ani yake yi qur'ani ya ce wa ma kunta tatlu min qablihi min kitabin wala takhutuhu bi yamini tun asali dama baka iya rubutawa ba baka ma karantawa hannun damanka bata rubuta ba in ko aka ce ka iya rubutu ka iya karatu idan lartabul muftilun yanzu mutane za su ce qur'ani nan kai ka rubuta shi ta dama bai iya rubutawa ba kai ina yi wa mutane bayani ina cewa dan an ce annabi bai iya rubutu ba bai iya karatu ba wa wannan aibi ne a ga annabi sai na bada misalin mutum biyu mutum biyu waɗannan mutum biyun suka zauna a class a aji ɗayan shi duk abin da malami ya faɗa malamin yana rufe baki ya gama rubutawa daga ya rufe baki ya gama rubuta abin da malamin ya faɗa idan aka gama karatun sai je ɗau littafin sai ya yi mai duwanda yana rubutu mai amfani rubutunsa zai muraja gobe ko to ɗayan kuma shi kuma yana zana kawai ana ta karatu sai malamin ya gama karatun awa bakwai karatun awa bakwai shi bai iya rubutu ba bai iya karantawa ba sai an gama karatun awa bakwai sai ya ce wa malamin maimaita maka ne da Allah wa ya fi haɗuwa da mai rubutun nan wanda ya iya karanta kayansa da wanda bai iya rubutun nan ba wa ya fi haɗuwa to haka annabi yake haka annabi yake shi ba bai iya rubutu bai iya karatu ba amma kana karantawa duk zai gaya makayanka shi yasa Allah ce la tuharrik bihi lisanaka bitajala bihi karka sha wahala kai ta motsa harcenka inna alaina jam'ahu duk zamu tara maka kirjinka shi wani waje ma Allah ce wala ta'jal bil qur'ani min qabli an yuqda ilayka wahyuhu sannan aka ce sanuqri'uka ba za ka manta shi ba illa ma sha Allah abinda ka manta ma a take Allah zai mayar maka da shi to haduwa ne haduwa ce da baka iya karatu baka iya rubutu ba ka hadu ne shi shi sa Allah ya ce huwal ladhi ba'atha fil ummiyina rasulan Allah shi aiko musu to bari ku ga aikin da annabin yake yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wannan abu guda biyu aka hada abu biyu aka hada karanta ayoyin qur'ani yana aifar da tsarki na zuciya da tsarki na jiki ka iya ƙur'anin ba ka iya ƙur'anin ba duk kowa ya shiga cikin wannan duk wani wanda zai saurari ƙur'ani in musulmi ne zai shiga cikin wayu zakihim ya tsarkake ka amma wayu allimuhumul kitaba wal hikma a samu wanda suka san ƙur'anin da sunna shi kuma ba na kowa bane shi kuma yan kaɗan ne a cikin al'umma su ne malamai kenan yan kaɗan ake samu ga ƙur'anin ana shansa an karanta kuma ana karantar da shi wannan su kuma yan kaɗan ne to nan gurin duk inda kaga alkitabu wal hikma sun hadu a waje guda to alkitabu ana nufin alqur'ani alhikma ana nufin sunna duk inda kaga sun hadu amma in alhikmatu tazo ita kadai tana nufin hikima da kwakwalwa da dabara da iya hukunci na adalci wannan shi ake nufi da hikima wa in kado min qablu lafi dalalin mubin duk da cewa fa da su waɗannan larabawan suna bata mai girma amma zuwan annabi sallallahu alaihi wasallam sanadinsa suka samu tsira to anan gurin in kun duba qur'ani nan asuwa aka aka saukarwa a wannan ayar a wannan ayar asuwa aka saukarwa qur'ani barin karanta huwa alladhi ba'atha fil ummiyina rasulan Allah shi ya aiko da manzo cikin ummigin su ne mai larabawa da ba su yi rubutu su karatu ba manzon cikinsu ya zo sannan ya tulo alaihim ayati yana karanta wa suwaye larabawa ayati ayunsa wai zakihim wannan yana tsarkaka ne ga suwa larabawa manzon ma a suwa aka aikowa larabawa wa yu'allimun kitabu wal hikma yana karantar da su da qur'ani da sunna suwa kenan larabawa wa in kanu min qablu lafi dalalin mubin duk da cewa da kuma can dama suna cikin bata wannan duk da larabawa ake magana to sai Allah ya ce mai gaggawa وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم Allah subhanahu wataala ya ce kuma shi Qur'anin da manzan wa akharina a akwai wasu mutane ma daban minhu ya tuna ba'adahum za su zo bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ba cikin larabawan ba su ma an aika musu Qur'ani to wannan aya ta biyun yanzu ita ta shigo da mu a aya ta aya ta uku kai sorry aya ta biyun nan ba ma ciki mun shiga uku amma sai Allah ya ce wa akharina a hadda sauran ma yanzu qur'anin dai ya fara sauka a wannan gurin ne amma fa wa akharina akwai wasu ma Allah ya aika musu shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam minhum wa akharina minhum su ma suna tare da su a wajen biyayyen qur'ani da saukan qur'ani da hukuncin qur'ani ya tona min ba'di za su zo bayan sa su ne duk wata duk wani wanda ba balarabe ba duk wani ba ajami shi yasa Allah yake cewa wa ma arsalnaka illa kaffatan linnasi kowa da kowa ne bashiran wa nadira amma dai farkon sauka kam a cikin larabawa ya sauka duk wani wanda ba balarabe ba in ya shigo ya shiga karkashin wa akharina ne shi yasa Abu Huraira Allah ubangiji ya kara masa yadda a hadisin da Imam Bukhari da Imam Muslim suka ruwaito shi abu hurairu ke cewa mun kasance muna zaune a wajen annabi sallallahu alaihi wasallam wannan suran ta sauko complete kun gane ko da sauran da suran ta sauko falamma qara'a annabi da ya karanta huwa alladhi bata fil ummina ya gama yazo wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim wa huwa al azizul hakim sai sai sai sahabbai suka ce masa ya manzon Allah wani mutum a cikin sahabai sai ce ya manzan Allah man haula ya rasulullah suwaye ne wa akari na wasu mutane daban su ba su ga annabi ba kuma su ya suko a kansu suwane ne falam yuraji'uhu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam annabi man manta da shi bai bashi amsa ba to kun san sahabbai da nacin son ilimi matsawa malamin suke yi kamar da kuke matsa mana din nan kuce juma'a sai an yi tafsiri mutumin sai ya ƙara tambaya ya ce ya manzan Allah ni kam suwa ne ne wa akari na ɗin nan manzan Allah ya shiru la'alla shirunsa ko yana wani abu na uzuri la'alla shirunsa yana jiran Allah ya fassara masa ayar sai da ya tambaya na uku ƙala sai manzan Allah zai ba shi amsa suwa ne ne wa akari sai ke cewa fina salmanul farisi a cikinmu nan akwai salmanul farisi shi ma yana cikin wa akari na minhum me yasa aka misalta da salmanul farisi saboda ba balarabe ba ne ɗan farisa ne yankin kurasan yankin iran a yanzu da iraki wannan yanki ɗin haka ce shi yana cikinsu fawada annabi sallallahu alaihi wasallam yadahu ala salman sai manzon Allah ya ɗora hannunsa a kafaɗan salman kamar haka irin haka ce wannan yana cikin su haka ko kun gani ko yawwa haka yi da matsala ne ta ya nuna shi ce wannan salman sun makala sai annabi ke cewa laukanan imanu inda surayya da imani yana gurin surayya lana da hori jalumin haula ya ce wallahi da mutanen su salmanul farisi wala da duk inda ya shiga sai sun nemo shi su ba wa'azi ba su kawai labarin gaskiyar suke ji su taho su neme ta salmanul farisi kenan mutanen farisa menene surayya surayya wata tauraruwa ce a sama to hawa kumbo afolo yaushe aka fara kumbo afolo kumbo afolo 11 da aka fara shekara nawa wanda yake shiga duniyan taurari su da suka je sun zauna a can ne sun san ya tauraruwan take kun ga guri ne mai wahalan zuwa ko to ana nuna muku duk wahalan gunda musulunci da imani yake su salmanul faris za su je sai malamai suka ce wannan ba ana nufin salmanul faris sai ana nufin ajamawa amma su su salmanul faris kuma a ajamawan mutane wanda ba larabawa ba babu wanda ya fi su karban musulunci da yi wa musulunci aiki fiye da waɗannan mutanen saboda su salmanul farisi kamar yadda mai littafin annihaya ya faɗa yake cewa asturayya ɗin nan ita ce annajamul ma'aruf tasgiri ne na sarwa sarwa tauraruwa guda ɗaya surayya tauraruwa ce wata wacce ake mata ado take da wannan suna ɗin kisa ga fulani suna sa sunan 'ya'yansu surayya mai littafin at-tanwir sharhul jami'us saghir yake cewa abin da yasa aka aka kebance mutanen farisa su salmanin farisi aka ce duk inda imani yake he sun je sun nemo shi wa akharina minhu lamma yahqu bihim domin galibin kasashe larabawa duk yankin larabawa duk yankin yankin mashirik din nan in ana ambaton wanda suka shahara a wajen malanta za a ce muku farisa farisa farisa wannan sifar da annabi ya faɗa kuma malamai suka ce ita ce da suka bincika suka duba yankin kurasan musulunci ya shiga gurin don suna ƙaunar musulunci ne ba don an yaƙe su ko a'a su aka so karɓa shi yasa manyan malamai aka same su daga gurin manya-manyan malaman hadisi daga gurin in su imamul bukhari manya-manya za ka samu duk daga gudun ne su imamu shafi yankin iraki su shekul islam ibn taimiyya da sauransu galibin malaman hadisi daga wannan yankin suke to ma'ana dai wannan hadisin yana nuna allah subhanahu wataala ya aiko annabi ne ga larabawa sannan kuma saƙon zai tafi wajen kowa da kowa haka ajamawa da waɗanda ba larabawa ba gaba ɗayansa abinda ake nufi shine ba da sahaba bayan sahabbai za a samu mutane da yawa sun karbi musulunci addinin ya zama gamamme shine wa akharina minhu lamma yalhaqu bi wannan shine kuma tafsirin da malamai suka yi kamar ibnu jarir at-tabari yake cewa hum kullu man dakhala fil islam min ba'di sahaba min ghairi al-arab duk wani wanda ya shiga musulunci bayan sahabbai in dai ba balarabe bane yana karkashin wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim ibnu kathir shi ma yake cewa yashmalu kulla man jaa ba'da sahaba min al-ajami wa ghayrihim duk wani wanda bayan sahabbai ya shiga musulunci yana gargashin wa akharina minhum lamma yanhaqu bihim duk da cewa su malamai suke ce a'a wa akharina minhum lamma yanhaqu bihim yana nufin farisawa ne kadai su salman farisi da yan uwansa kadai wannan maganan ba ita ce wanda tafi inganci ba magana ce ta wasu daga cikin salaf kamar mujahid kamar dhahhak suka tafi akan wannan amma ba ita ce maganar tafi inganci ba wata tafi inganci shine maganar da na kawo wanda su imamu tabari imamu ibn kathir da kuma har imamu qurtubi duka wannan suka tafi suka ce kullu man jaa ba'da sahaba minal muslimin ila yawmil qiyamah har zuwa ran tashin alkiyama malamai suka ce wa huwa a'ammul aqwal wannan maganar ita ce tafi shigo da kowa da kowa wannan hadisin karkashin wannan ayan yana nuna mana albishir da aka yi wa annabi na cewa musulunci zai yadu ya da kuluna fi dinin lahi afuwaja za a shiga addinin Allah jama'a jama'a kuma zai je ko'ina sai Allah ce wa huwal azizul hakim Allah shi ne mabuwaye mai hikima mun fassara ta a baya na ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم
Allah subhanahu wataala yake cewa zalika fadlullah yu'tihi man yasha wannan falala ce ta ubangiji Allah yake ba wanda ya ga dama ya ba wa annabi wannan falalan addinin sa zai je ko ina ya ba wa larabawa a cikin su aka turo annabin sannan ya ba mu falala kuma mu addinin ya iso mana ba tare da mun sha wahalar da sabai suka sha ba sabai su suka yaƙi aka kakkashe wasu aka sassara wasu wasu suka bar gidansu wasu suka bar matansu wani yana kallo yana son matarsa kamar yadda muka faɗa sayyidina Umar da aka ce musu la hunna hillul lahum wala hum yahilluna lahunna atake wala abin nan tumsiku bi samil kawafir kai ana saukar da wannan ayan sai na umar ya sake matansa guda biyu saboda kaudar musulunci duk sun sha wannan wahala mu kuma zalika fadlullahi yuti mai yasha Allah ya ba su wannan falalan mu kuma yaso mana ba tare da wannan wahala ba wallahu yuti fadlahu man yasha min ibadihi bihasabi ma taqtadi hikmatahu hikmatuhu gurgudan hikimar Allah Allah ke bada falalan sa wallahu dhul fadl azim dama Allah shi mai falala ne mai yawa shi yasa haka Allah ya fada yana ba da falla ga wanda ya ga dama wa qala ta'ifatun min ahli kitabi aminu billazi unzila ala an-nahari aminu billazi unzila ala alladhina amanu wajha an-nahari waghfiru akhirahu la'allahum yarji'una wa la tu'minu illa liman tabi'a dinakum qul innal huda hudallahi ayyuta ahadun mithla ma utitum aw yuhajjukum 'inda rabbikum qul innal fadla biyadillah zalika fadlullahi kenan ko zalika fadla kul innal fadla biyadillahi yu'tihi man yasha wallahu wasi'un alim Allah subhanahu wataala shi yake bada falalansa ga wanda ya ga dama shi yasa Allah yake mai kudi yake talaka yake mai sarauta yake na ƙasa da shi haka Allah yake yin abin da ya ga dama shi yasa lokacin da sahabbai har a ibada Allah ne ke zaben wanda ya ga dama wani Allah ya hada masa ibadar kudi da ibadar mulki da ibada ta ilimi da wani ga kuma duk Allah sai ya hada maka wani sahabbai suka zo wajen manzon Allah ya manzon Allah mu fa akwai problem ya manzon Allah annabi ce me problem din yace masu kudi sun kwashe ladan muna sallah su ma suna sallah muna azumi su ma suna azumi muna me a abinda zakka ina suke da kudi talakawa eh muna kaza suka yi ta kirgo ayyuka wanda ba na kudi ba amma sai suka ce su kuma masu kudi suna sadaka da dukiyarsu mu kuma ba mu da abinda za mu yi sadaka sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa bari in ba ku abinda in kuka yi ba wanda zai iso ku za ku wuce na baya na baya kun wuce su sannan ba wanda zai iso wanda kuke tare da shi kuma za ku iso na gaba da Allah ku ji bari ku ji wani gara wata gara ba sa annabi ya ce na baya za ku wuce su masu kudin nan duk da kuke gani in kun yi wannan za ku wuce su in kuna tare da su ba za su iso ku ba wanda kuma sun yi gaba za ku kamo su bari gaya muku wannan abu sai sabu suka ce yawwa haka muke so ta tsaye haka dama sai su su ba da kudi muna kallo ana sadakan kudi mu ba za mu yi ba ku gama su imani sai annabi ke cewa in an yi sallah bayan kowace sallah ka ce subhanallahi 33 walhamdulillahi 33 wallahu akbar 33 ku cika na 100 da la ilaha illallah wa da wala sharika lahu lahul mulku walhamdu ala kulli shay'in qadir in kana wannan a kowace sallah na baya wancan ba zai zo ba wanda kake tare da shi ka wuce shi na gaba zaka iso shi ku duba wannan abu mai sauki fa ku duba abin nan mai sauki kar ku manta wanda suke tare da su a magana na akwai irin sayyidina abubakar fa yanzu an baka zikirin da zaka wuce sayyidina abubakar zaka wuce sayyidina umar sahabbai suka ce ai ko za mu rike ana yin sallah assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah sai ka ji sun fara subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah walhamdulillah walhamdulillah wallahu akbar wallahu akbar masu kudi da suka ji su bayan suka fara subhanallah walhamdulillah wallahu akbar sai aka sake kaiwa ƙara gurin annabi ce ya manzan Allah ka gaya musu su daina irin namu su su yi nasu na kudinsu mu mu yi namu da ka ba mu sai annabi ce ai ba ku kaɗai na bawa ba zalika fadlun lahi ya karanta wannan ce yutihi man yasha su kawai ku yi hakuri falalan Allah ne sun wuce muku niyan da kuke da shi da jin zafin suna ba da dukiya ba kwayi da dukiya Allah zai ba ku ladan niyya Allah ne ke ba da falala ga wanda ya ga damu shi yasa sai ka samu wani ga mulki in ka taba shi yasa a daka ka ga kudi in baka da shi ya baka ga ilimi ya baka karatu in baka yi sa'a ba ma ga imani da tsoron Allah ya wuce ka ai kaga an shaka a matsayin ka na almajiri talaka kana talaka mai mulki ya fika ibada ya fika kusanci da Allah a karka yadda zalika fadlullahi yutihi man yasha wallahu dhul fadlil azim Allah shine mai falala mai girma wayannan ayoyin akwai fa'idodi a gurguje akwai fa'idodi a gurguje da wasu fa'idodin na ilimi ne sosai an yi zurfi ba sai na ce komai a kansu ba na faɗa al'ummiyuna su ne larabawa ko amma keɓance su a wannan ayar ba yana nuna sauran waɗanda ba larabawa ba sa cikin musu ba sa tare da musulunci na yi wannan bayani su da ka an ce ummiyuna ne saboda girma aka ba su falala amma waninsu ma yana ciki haka Allah ya faɗa innahu la zikrun laka wa liqaumika kun ga wannan naka ne da mutanenka zikirun lighairihim ya tazakaru na bihi ko kuma za ku ga an cewa an tara shirataka al'akarabi duk wa'innan ayoyin ba suna nuna iya annabi bane zikirun laka wali komika wannan qur'anin kai ne da mutanenka ba yana nuna banda wasu mutanen ba haka wanzar ashiratul aqrabina ba yana nufin banda kowa ba kowa yana ciki shi yasa Allah da ya tashi dan ya nuna na kowa ne sai ya ce ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'an ga ya musu ne manzon ku ne gaba daya wani waje ce li'unzirakun bihi wa man balaga kuna muku wa'azi da shi da kuma wanda wa'azin ya same shi to da kana kowa da kowa ne tsarkaka din nan da aka fada a ayan yana faruwa da abubuwa kamar haka na ɗaya bin annabi sallallahu alaihi wasallam ta hanyar bin umarninsa da nisantan abin da ya hana wa yuzakkihim din nan zai tsarkake su to kaga wannan kowa ya shigo da malami da babba da duk kowa ya shigo koda baka kai ba malami bane baka da wasu ilimi in dai ka bi abinda annabi ya faɗa to zaka shiga wa yuzakkihim ka bi karantar go zaka shiga wa yuzakkihim kenan wa yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wannan duk an shiga amma wa yalimul kitaba nayi bayanin sa a can baya ko هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين طيب نقول أن نونا من لا ربا بسيء كراتوا بسيء ربوتوا أما النبي يزو سكا كربيش sosai suka rike addini to dan yahudu su sun iya karatu yahudawa sun iya karatu sun iya rubutu sun san komai sai ayoyi na gaba sai aka aibanta su shine munasaban wannan da waccan su kuma sai aka aibanta su saboda su ga sun iya karatu ga sun iya komai amma sun ki su bin littafin da aka saukar musu wayannan kuma ba su iya karatu ba ba su iya komai amma sun bi annabin kuma sun bi abin da ake karanta musu sai Allah ya aibanta yahudu yake cewa masalul ladina hummilut tawrata na'am masalul ladina hummilut tawrata thumma lam yahmiluha ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين قل إن الموت الذي تفرون منه فإنكم ملاقيكم فإنه
قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون to sai aka dawo kan yahudawa yahudu da suka ki bin littafin da aka saukar da su da cewa su sun san abin ma da ke cikin sa sun ya karantawa Allah sai ke cewa matsalul ladina hummilut tawrata amma fa an samu matsala wa'annan marasa mutunci su kuma kwatankwacin su kwatankwacin waɗanda aka ba ma'ana masalul ladina hummilit taurata su kuma misalin waɗanda aka ɗora musu at-taura aka libga musu ita aka ba su ita zama lam yahmiluha amma suka ki daukanta suka ki amfani da ita sun san kuma abin da ke ciki to kwatankwacinsu kamar salil himari kai ka ce wani jaki ne ya hamilu asfara yana ɗauke da wasu wagagen littattafai manya-manyan littattafai shi ne asfar asifir ana nufin kutuban asfaran ana nufin littattafai guda ɗaya littafi da yana ce masa sifrun sifrun mai sin kun ga zero kuma sifrun shi kuma mai sat in zero ne sifrun mai sat amma sifrun mai sin ana nufin littafi littafi amma wagege wagege katu babban littafi ba karami ba liannahu yusfiru anil ma'ana idza quriya to asfaran wagagen littafai kenan manya manyan littafai to matal ladina hummilut tawrata kwatankwacin wa'anda aka dorawa at-taura aka basu ita sun malam ya hamiluha suka yi watsi da ita kamar talil himari kai su kai kace jaki ne ya hamilu asfara yana dauke da wagagun littafai da ala jaki mai zai masa amfani jaki ka dora masa qur'ani guda 100 a bayansa in ya shiga jeji dama shi sunan sa ma jaki me zai amfana da shi ba abin da ya sani a ciki to haka suke sanin bai yi amfani ba sai suka zama kamar jakin da ma bai san abin da ake ciki ba saninsu ya zama ba sani ba saninsa ya zama rashin hankali inda jaki bai da hankali kuma bai sani ba to gane jaki da su dan jaki za a haushi su ba za a hausu ba bisa matsalul kaumin lazina kan zabo bi ayatin la Allah ce Allah wadare da waɗannan da suka karyata ayoyinmu wallahu la yahdil qawmal zalimin Allah baya shiryar da mutane azzalimai duk wanda ya kama hanyar zalunci hanyar rashin mutunci hanyar ba daidai ba ubangiji sai ya zartar da shi akai Allah sai ya watsar da shi nasullaha fa nasiyahu in ka bar Allah Allah ubangiji sai ya barka falamma zagu azaga Allah quluba mun karanta ta a baya kuma yahudu ake nufi da suka zagaya ba haka wani ya fassara ba ya ce da suka zagaya sai Allah ya zagaye zukatansu haka wani ya fassara kana jin zagu kasan da matsala amma da suka zame suka ƙibin hanyar kwarai ubangiji sai zamar da su ya rabu da su to wallahu la yahdil qawmal zalimin Allah idan mutum ya zama azzalimi ya kama hanyar bata saboda son zuciya Allah sai ya bar shi shi yasa Allah ya ce wa yudhillu Allahu adh-dhalimin wa yaf'alu Allahu ma yasha Allah shi yake batar da azzalimai saboda zaluncin su da rashin son Allah wani waje Allah ce kaifa yahdillahu qauman kafaru ba'da imanihim wa shahidu anna rasula haqqun wallahu la yahdil qaumadh zalimin ya za a ce mutanen da suka kafirce bayan ga imani suna gani sune yahudu kuna kallon imani ga littafi a hannunku amma suka bibi kuma sun shaida anna rasula haqqun sun shaida fa annabi nan gaskiya ne waja'ahumul bayyinat kuma bai dalilai sun zo musu kwalbalo a littafansu suka kibi wallahu la yadil qawmaz zalimin shine irin wannan dai wallahu la yadil qawmaz zalimin Allah sai ce qul ya ayyuhal ladina hadu ka gaya musu ya ku yahudawa ya ku yahudu in za'antum abin in dai yadda dai kuke rayawa annakum awliya'u lillahi kuke cewa ku masoyan Allah ne ku na kusa da Allah ne ba ka suke faɗa ba eh waƙalatul yahudu wan nasara nahnu abna'ullahi wa ahibba'u haka suka faɗa mu ƴaƴan Allah ne mu masoyan Allah ne Allah yana son mu muna son sa sai Allah ce kul fa lima yu'adhibukum bi dhunubikum in gaskiya kuke me yasa Allah yake azab uba zai azabtar da ɗansa in uba in ɗaya laifi in dai masoyin ƙarshe ne me zai masa zai masa fada ne sai tashi a bar shi kuma in ya nemi wani abu za a bashi sai qur'ani ya ce to fali mai yu'adhib in kun ce qul ya ayyuhal ladina hadu qul ya ayyuhal ladina hadu in zamtum annakum awliya'u lillahi min dunin nas ku ne masoyan Allah ko ma bayan mutane fofata manna wal mauta to ku nemi ku mutu mana ku je wajen masoyin naku in kuntum sadiqina inda gaske ne wallahi ba za su yi ba saboda ƙarya suke yasa nan gurin Allah yake cewa qalatil yahudu wan nasara yahudawa da nasara sun ce nahnu abna'ullahi wa ahibba'uhu mu ne ƴaƴan Allah mu ne masoyan Allah sai Allah ya ce to bari ka musu tambaya ai sun san sun yi laifuffuka Allah ya azabtar da su qul falima yu'adhibukum bi dhunubikum me yasa Allah ya azabtar da ku da zunubanku wani irin zunubai an azabtar da su na farko a duniya akwai inda akwai inda muka san azabtar da su an kakkashe su an kama su akwai inda muka san an aiko musu wadribat alaihimud dillatu wal maskanatu an musu wannan sannan an yi musu almasku duka an mai da su aladu da birrai akwai inda aka ce duk suka koma ko ashabu sabti din nan da muka fada sannan ba mu karanta a suratul menene sunanta suratul hashri an kore su sun bar gidajensu ba to in ƴaƴan Allah ne ya za ku bari ya Allah zai bari a muku irin wannan fadi mu'azzibukum bi dhunubikum tun daga duniya a lahira kuma dama suna da azabun alim kamar yadda Allah ya faɗa a wannan ayar wallahu la yahdil qawma adh-dhalimin suna da azaba mai tsanani to sai Allah ya ce ka tambaye su ka tambaye su kudi ayyuha allazina in za'antu annakum fatamannawul mauta kace musu ku daga hannu ku nemi mutuwa ni ma zan taya ku sun san wallahi idan suka ce Allah ka kashe mu dan mu zo mu same ka ya kai masoyi idan annabi ya ce amin sun san wallahi za su mutu saboda ai suna da ilimi sun san annabin annabi ne sun san bakinsa akan gurin da aka yi ba daidai ba sun san yana da matsala ya ce in kun isa ku ce Allah kashe mu ni kuma zan ce wa Allah amin in kuntun sadiqina in dai da gaske kuke sai Allah ya ce wallahi ba za su yi ba kuma hakan aka yi suka ki sai Allah ya ce wala yatamannawnahu abadan wallahi har abada ba za su zo su buraci su ce yau Allah ka kashe mu wallahi har abada ba za su yi ba wala yatamannawnahu abadan bima qaddamat aydihim saboda sun san tsiyar da suka aikata ai saboda hannayensu sun aikata ba daidai ba wallahu alimun bizzalimin kaga aka ƙara tabbatar da cewa su azzalimai ne Allah masanin azzalimai ne irin wannan Allah ya faɗa kwatankwacin ta ya faɗa a suratul baqara qul in kanat lakumud darul akhirati ay kun kanat lakumud darul akhiratu qul in kanat lakumud darul akhiratu inda Allahi khalisatan min dunin nas fatamannawul mauta in dai gidan lahira aljannan nan ku kadai aka halitta wa banda kowa haka suke fada ai la yarkul jannata illa man kana hudan aw nasara ba wanda suka aljanna sai mu kadai to sai Allah ya ce qul in kanat lakumud darul akhiratu inda Allahi khalisatan min dunin nas in dai aljannan nan da kuka fada ku kadai aka yi wa banda mutane to fa tamanna wal mauta in kuntum sadiqi ku nemi ku mutu yanzu me ku jana kuna shan wahala a duniya duniyan ga tanan kuna cin yalo kuna cin gurji ko ko ba haka bane cin yalo da gurji ba wahala bane noma a gona ba wahala bane dafa abinci don Allah yanzu a ce idan mutum in mata ana so a ce ta mijinta ya mutunta ta ba sai dauko mata mai dafa abinci ba tana da mai dafa abinci tana da mai kula da yaro tana da mai kaza amma dai dutsiyarta kuma za ta je ban daki ai ko ko ba haka bane kuma haka za ta ce bacci ya tana jin bacci da matsala yanzu ba za a yi kaza ba za a yi kaza ba ai akwai ayyukan da za ka yi to in aljanna ne fa to in dai da gaske ku masoyan Allah ne kuma aljanna dan ku aka yi to wannan wahalar da muke sha tare da ku ku ku tafi wajen jin daɗin fata wannan wani mota ku nemi mutuwar yanzu in kuntum sadiqina in dai da gaske ne Allah ya ce walayyata mannahu anan gurin kuma bakara wala ya tamannahu abadan bima qaddamat aydihim wallahu alimun bil zalimi har abada ba za su nemi Allah ya kashe su ba saboda sun san tsiyar da suka yi to sun fi kowa ma son zaman duniya shi yasa Allah ya ce wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayatin wa min alladhina ashraku zaka samu sun fi kowa son duniya wallahi ko gurin mutuwa ba za su yadda su je ba su cikin sifansu ma ya waddu ahaduhum law yu'ammaru alfa sanatin amma wa ma huwa bimazazi min al'adabi su suke so a bar su su yi rayuwa dubunnai to sai Allah yake cewa qul innal mautal ladhi tafiruna minhu ga ya musu ita mutuwan da suke ta guduwa mata fa innahu mulaqikum wala sai ta same su thumma turadduna ila alimil ghaibi wash shahada sannan kuma za a mai da su gurin wanda ya san na boye da na bayyane fa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun Allah subhanahu wataala zai ba kowa labarin abin da ya aikata mutuwa a duk inda kake yadda aka rubuta maka za ta zo ta same ka aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin mushayyada ko ina take za ta same ka koda kana cikin burjuji kun san burjuji ko da fulatanci ne ci burjuji alam yusha ka taba ji ka taba jin an fassara ta da haka naji malam goni Allah ya gafarta masa an ce ya rasu ko malam gwani na kamaru da ya zo walau kuntun fi buruji mushayyada ya ce da ya zo sai ce mene ne walau kuntun fi burjuji burjuji mene ne ya faɗi mushayyada ɗin ya faɗe shi da fulatanci ni fulatanci na bai iso ba ha gani ko? ha gani? to shi sa Allah ce kullu nafsin za a yi galin baut kowa ya dandana ta kowa harke eh kakin dandana mutuwa halayi shau sai ka dandana mutuwa ni ma sai na dandana kuma sai kun dandana Allah ya sa mu cika da imani Allah ka sa mu mutu a halin da kowa yake so ya mutu Allah ka zaba mana mafi kyawun hali ka kashe mu a cikin sa ya ubangiji Allah ka ba mu rayuwa mai albarka cikin da'arka cikin biyayyarka ya ubangiji summa turadduna ila alimil ghaibi wash shahada sannan za a dawo da ku wajen masanin na boye da masanin na bayyane duk abin da kai ko a boye ko a bayyane ubangiji sai ya bujiro da shi haka fara Allah fa summa ruddu ila allahi mawlahumul haqq ala lahul hukmu huwa asrarul hasibin haka wajen ubangiji za a koma duka fa yunabbihum bima ku fa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun Allah subhanahu wataala shine zai baku labarin abinda kuke aikata summa ila rabbikum marji'ukum fa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun innahu alimun bi dhati sudur kamar yadda ya fara cikin suratul zumar wannan ayoyin da muka karanta na karshe akwai fa'idodi kamar haka fa'ida na daya yin aiki da littafi da fahimtar ma'anansa wajibci ne kai aiki wujubul amali bil kitabi wa fahmi ma'ani wa adamul iktifa'i bi tilawatihi duna tadabburin aw amalin wajibi ne qur'anin nan da muke karantawa mu je mu san ma'anansa mu san abin da yake ciki ba wai kawai ka zama gwaran alaramma ba ka zama alaramma kawai bakin qur'anin ka sani kai ta tilawa duk wanda qur'anin kadai yaje san bakin kadai da wuri za a batar da shi yana da ladan karanta amma da wuri me yasa yan tatsi ne suka fi diban gardawa yanzu wannan wannan zindikin mutumin da yake ta nuna wannan dan tatsida din wannan dan kalakato din da yake ta wa'azi yana cewa qur'ani kada za a aiki da shi yana ta sukan sahabbai yana sukan malamai yana zagin malamai za ku galibi wasu ƴan uwana gardawa suna biye masa saboda me gardi ya tsaya ya san qur'anin kadai bai san fassararsa da ma'anansa ba amma alhamdulillah yanzu an samu ci gaba yadda tsangayunmu da makarantunmu na zawiyoyi ana karanta ƙur'anin kuma ana samun malamai da suke karantar da sunna za ka samu gangaren ne amma ya san hadisan annabi masu yawa to wannan yana ragewa to ba a yadda ka je ka san ƙur'ani kadai baka san ma'anansa ba ka je ka san ma'anansa shi yasa irin wannan tafsirin da ake yi duk fa irin wannan wannan wannan zindikin mutumin irin wa'annan tafsiran da ake muku ne fa yake so ya wargaza ya ruguza a daina karantar da alkhairi a daina fassara ƙur'ani wai qur'ani haka kawai ake karanta shi shi da ma'anansa yake zuwa kuma matsiyaci sai kaga ya zauna yana karanta aya kuma yana bayani shi ya hana ai bayani da abinda annabi ya faɗa shi kuma yana yi bayani da yarensa shi yafi annabi ma kenan sannan an tsoratar da kar halin musulmi ya zama halin waɗanda suke ɗauke da attaura ga ilimin amma ba aiki da shi aiki ilimin nan da kuke gani amana ce idan ka yi shi aiki da shi kuma shi ma amana ce wala abinda bahaushe yake cewa ana barin halal dan kunya to kai yanzu aikin ka ma koyarwa ne wani aboki na muka yi magana da shi na ce kai malantar nan akwai wahala aboki na mun taɓa yin irin wannan da shi ba zan faɗi sunansa ba na ce kai malantar nan akwai wahala sai na ce yanzu mu duk inda muka shiga ko rashin mutunci aka yi mana mu ba za mu dan samu yar guda biyar uku mu dan harba mu ma ba ha wani wani manya manyan zagi zai maka kai ma kana da su ba kana boye ne ba za ka dauko kana harba guda biyu kai manya manyan nan zaka zace haba malam haba malam in yayi jahilci ai kai ba naka bane malam ai ba naka bane sai ya ce malam ka gode wa Allah Allah ya taimake ka a duk inda kake kai sabo wahala ne da kai a wajenka ka ce ai haka eh, wanda Allah ya masa wannan zabin ai ya more sai ka zo an maka ba daɗi ka yi za ka rama sai ka tuna to wannan sai ƙara maka imani sai ka ka zama mai juriya ka zama mai haƙuri amma in ba haka ba kam hmm. Allah mun gode maka wallahi tallahi ba za ku san malami mai karantarwa yana cikin wahala ba a Nijar fa za mu shiga Nijar wallahi za mu zo checkpoint ba hula a kanmu a ce malamai ne za su je wa'azi ana leƙuwa ce wagana suna tv ne soja fa ya ce wagana suna tv din nan malam ai mana addu'a a mana addu'a wallahi mun shiga cikin uh, ba da magaran ba abu she ba garin da muka je kwanan nan na farkon da muka shiga muka kwana maradi ai kage yadda muka yi maradi ko ni da dr abdul muttalib da dr kasim muka ce to alhamdulillah yanzu mun zo garin da ba garin mu ba kowa ya cire hularsa haka kawai muka cire kawai muka tafi exercise da yan kayan mu haka sai mun zo dan sayan wani abu a shago sai ce wagga malam na sunna tv ko ka malam Allah muku albarka rika abin ya ce yanzu kai har anan din ma can da kai yadda ka shigo tv kai yadda ka zama malami a saudiya kana tafiya za ka je ana binka ana binka malam ai can daga can na gano ka can na gano ka mata sai ka zo guri ka fito daga dawafi sai ka samu mata suna tsaye ai mun gano ka daga can malam muka yi ta biyo ka mun tsaya kawai mu gaishe ka akwai wata mata a garin makka allah ubangiji ya mata albarka allah ya mata albarka wannan umarar da na tafi sai na fito farko tukuna sai a biyo ni da abinci sai a ce min malam an aiko maka ne to sai dauka irin su ma masoya da suke ganin mu wani ya saya ya ce a kai maka sai ranar na zo zan wuce ce malam malam malam ana kai maka sako ko ce malam addu'a muke bukata Allah ya albarka yanzu ma me ake so ashe ita ce mai aikawa daga nan na daina biyowa gurin wallahi ita kuma ta ce har ka tafi malam har ka tafi me sai da abinci ce to irin wannan malami dole ka ji tsoron Allah in irin wannan ana kuma bai ji tsoron Allah yazo yana ga mutane ba dare ba Allah tun daga duniya zai halakar da malamin nan mutane sun yadda da kai sun yadda su sa dukiyarsu saboda kaunar abin da kake ba su amma ka zo ga musu ba dare ba ko kuma ka zo gurin karantar da su kai ta zage zage kai ta zagin mutane yan dariƙa kaza yan waye kaza yan waye kaza ina ruwanka da su ka karantar da su mana su ma ka karanta musu iya sunnar karka kira sunan kowa wata kira sunnar da kai karantawa dan cikin gidanka ma yana da wannan matsalar baya yi in ka ware wasu kana cewa wasu kaza wasu kaza kai ka bata wa'azinka a'a wa'azinka ya zama bulaliyar kan hanya ne kowa za ta taba shikenan ka huta ka zo gaban mutane kana ta zagin wasu da Allah zagi zan koya muku karatu kuke so a koya muku karatun nan wata ni ni yake shafa karatun wata ran kai tsaye ni yake shafa duk ayin da zan karanta ni ne kuma na sani sai jin ce to akwai matsala nan dole in je in gyara wata ran kuma ajiya ai tana ji tana gani karatun akan ta ne amma ban kira sunanta ba amma akwai mai kama da irin ta ita ma ana mata wata ran kuma wallahi karatun dukkan mun nan ne kowa ya tashi ligis dan miyan wa in ji wata mamar mu Allah ya mana taufiki za mu dakata a nan gurin gobe za mu karasa ayoyi guda biyu ne ko guda uku ko ayoyi guda uku insha Allah gobe za mu karasa Allah ya mana taufiki subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh